إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بياك بركة مرساكي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أولنا مجلسي نا كرنت للتاب الكافي نا الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي إنجيني إسلامي تروس أنا قلما يدوغري جهر برنو darasinmu na yau shine darasi na 23 ko 24 23 darasi na 23 yau muna 30 ga watan jumada ula shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 13 ga watan 1 shekara 2021 a satin da ya gabata mala ya kawo mana bayani akan ladubba na zaman majalisi sannan ya zai fara bayani akan ladubba na shan ruwa ko duk wani abin sha abu na ƙarshe da muka karanta shi ne fadin malan wa man a shariba faljuna wilman an yaminihi wa in kana ahdasa alƙaumi sinna idan mutum ya sha abin da ya sha din ya fara baiwa na dama da shi ko da ya zamanto shi ne mafi karancin shekaru a cikin waɗanda suke zaune a guran ko mun kawo hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abdulbar ya kawo cikin alistiskar wanda ba mu ambace shi a satin da ya gabata ba wannan yaron yake cewa an samu a wata riwaya ibn abbas shine wannan yaron imam ibn abdul bari ya bayyana wannan a cikin littafin sa al-istiskar wasaqil qaumi wanda yake shayar da mutane mai shayar da mutane akhiruhum shurba shine na karshen su wajen sha ka zo gurin mutane ko ka shigo gurin mutane ko mutane suka zo maka ziyara ka ɗo ruwa za ka ba shi za ka ba su ko madara ko shayi kai kake zuba musu suke sha ko kake miƙa musu suna sha to kada ka fara sha kai ka fara ba su sai kowa ya sha ya zama ta kai ne na ƙarshe wanda zai sha wani shi ne ladabi wajen shayar da mutane an gane kuma dalili akan haka shine hadisin Abu Qatada al-Ansari a cikin sahih Muslim a cikin wata tafiya manzon Allah da sahabbai suna tafiya suka buƙaci ruwa suka nemi ruwa suka samu da suka samu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dibawa wato yana zubawa wato wani kofi ko kwano a hannun abu katara yake manzo Allah yake zubawa abu katara yana miƙawa mutane suna sha manzo Allah ya diba ya zuba masa sai ya miƙawa mutane suna sha har duk dukkanin sahabbai da suke gurin kowa sai da ya sha an gane to aka gama to sai abu qatada yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwan a cikin kwano sai ce da ni ka sha babu wanda ya rage abu qatada yake cewa sai da kowa ya sha sai ni da manzon Allah ne muka rage sai manzon Allah ya zuba mun yace da ni ka sha abu qatada an gane sai abu qatada yace ya rasulallahi ba zan sha ba sai idan kai ka sha ladabi ne tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce da shi inna saƙiyar ƙaumi a hiruhun shurba sai ke sai na sha sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne na ƙarshe wanda ya sha ruwa a gani wasaƙil ƙaumi a khiruhun shuruba kuma ma da iktibasi ne yi an gane iktibasi ainihin lafazin hadisin manzan Allah ne ya ɗauka a nan ya zo inna saƙil ƙaumi a nan kuma ya zo wasaƙil ƙaumi lafazin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko wasaƙil ƙaumi a khiruhun shurba kuma wannan akwai nuna alama ta dattako akwai nuna wato baka nuna kana son kanka ba imma abin ya kare to kai ka haƙura a gane idan ka fara ba mutane to ka ba su ko ba ruwa ba komai abin da za ka raba ka ba su kana ba su sai kowa ya samu idan ya kare kuma shi ba rabanka ba ne a gane amma akwai hadisi ba hadisi ba ne zance ne wanda ya shahara wato wasu malamai musamman malamanmu na gida ga zai idan an je wajen suna ko daurin aure za a kawo goro da minti sai da ɗaya daga cikin almajirai ya tashi yana rabawa ko to suke cewa man bada abi nafsihi fa huwa aqil duk wanda ya fara da kansa to shine mai hankali to farko abin da zai yi sun yi diba ya zuba aljihunsa tukunna sai ya fara ba sauran mutane wannan ba hadisi bane man bada bi nafsihi fa huwa aqil ko kuma fa huwa al-aqil wanda ya fara da kansa to shine mai hankali to wannan ya saba wa karantar addinin musulunci abu na jama'a zaka raba musu ka tashi sai ka fara ba jama'a ka ba su ka ba su kowa ya samu sai ya zama kai ne na ƙarshe wannan shine ladabi musulunci yana karantar da musulmi ne kar ya zama mai son kai kada ka zama kai da internet ɗinka kawai kake so kai ni kawai ni ni musulunci ba san wannan ka damu da maslaha ta jama'a gaba ɗaya amfanin jama'a inda ana damuwa da maslaha ta jama'a ɗaya ba shiga cikin matsala ba wanda ya zama shugaban ƙasa damuwarsa maslahar jama'a ba zai cuta ba wanda ya yi minista ya zama minista damuwarsa maslahar jama'a ba zai cuta ba za a gina asibiti za a yi titi ba za a zo a cika takarda an kashe biliyan biyar an gina asibiti kuma ko bolo ɗaya ba a je ba ba za a yi haka ba inda kowa yana son interest na jama'a maslaha ta jama'a ke dubawa to amma an gina mu akan ni kawai amfani na ni idan ni na haye kowa ma ya mutu wannan shine rayuwar da muke a Najeriya yanzu idan ni na haye na tsira kowa ma ya mutu mala yake cewa wa man akala duk wanda ya ci au shariba duk wanda zai ci abinci au shariba ko zai sha wani abin sha falyakul bi yaminihi ya ci da hannun damansa wal yashrab bi yaminihi ya kuma sha da hannun dama wala ya'kulu kada ya ci wala yashrabu kada ya sha bishimalihi da hannun dama an gani o afwan wala aku wala yashrabu bishimalihi kada ya sha da hannun hagu an gani wala aku da kada ya ci wala yashrabu kada ya sha bishimalihi da hannunsa na hagu kuma wani hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza akala ahadukum idan ɗayan ku zai ci abinci falyakul bi yaminihi ya ci da hannunsa na dama wa idza shariba idan zai sha wani abin sha falyashrab bi yaminihi ya sha da hannunsa na dama dan me manzo Allah ya bayyana illa fa inna shaytana domin shaydan ya'kulu bi shimalihi yana ci da hannunsa na hagu wa yashrabu bi shimalihi yana sha da hannunsa na hagu to ana so ka saba wa shaydan kar ka zamanto mai koyi a da shaydan an gane a don cin abinci abu ne mai daraja duk abin da za ka ɗauka ka sa bakinka abu ne mai daraja duk abin da za ka sha ya amfani ka abu ne mai daraja saboda haka sai ka amfani da dama hannun dama mai daraja hannu hagu kana kama ruwa da shi kuma haka bane ta bayan da za a hannu da kana kama ruwa da shi ya zama daidai da hannun da baka kama ruwa da shi wa musamman ya zama abin nan za ka sa bakinka ne ka ci hatta a bangaren kiwon lafiya haka ya fi lafiya an gane musamman da yawa daga cikin mutane ba kowa ba ne idan ya biya bukatansa ya wanke jikinsa zai wanke hannunsa da wato da shabulu sabulu ba kowa ba ne yake wannan an gane to sha sa ake so mutum kare amfani da hannunsa na wato hagu wajen cin abinci ko wajen shan wani abu wannan shine ladabi na addinin musulunci amma bature ya saba wannan yana kuma karantar da mutane a ci abinci da hannu hagu sa ba ka wuka ka rike da hannu dama fork kuma sai ka rike da hannu hagu ka yanka da hannu dama sai ka sa fork ka ci da hannu hagu wannan shine wayewa a gani to wannan ba daidai bane bai kamata musulmi ya zamanto haka ba bai kamata musulmi ya zamanto haka ba kana da karantarwa ta addinin musulunci in kai wannan lada zaka samu a gurin Allah subhanahu wataala idan kai da niyyar koyi da manzon Allah da kuma bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane malai yake cewa illa min udhurin aw darura sai da wani uzuri ba lafiya ko hannunka yana ciwo au darura ko wata darura duk wani uzuri damar ta shagala da wani abu ima rashin lafiya ko lokurin akwai matsi ba za ka kafar da hannunka na dama ba uzuri ta sanan ne akwai wani dalili da zai hana ka amfani da damarka to ka ci da hannu hagu ko ka sha da hannu hagu ba laifi bane ko kuma mutum ya zama na kwata-kwata hannun daman ma babu gaba ɗaya to kaga wannan yana da uzuri idan ya ci ko ya sha da hannu hagu wannan ba zai zamanto da laifi ba ba da yake cewa wa ya kudu rajulu mimma yalihi daga cikin laduba na cin abinci mutum ya ci mimma yalihi daga abin da yake biye da shi a cikin kwano ma'ana ka ci gabanka in kana jinsan wahidan idan abincin ya zama na jinsi guda kwanon shinkafa zalla gero zalla hatsi zalla da miya iri guda wajen mutum biyar shida goma uku kuna cin abinci to ka ci gabanka kada hannunka ya je gaban wasu wannan ba ladabi ba ne dalilin haka shine hadisin agwalan manzon Allah Umar ibn Abi Salama dan Ummu Salama dan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bataran hannuna yana yawo a cikin akoshi a cikin kwano ana cin abinci hannunsa yana yawo ya ci gabansa ya ci gaban wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haka yace ya gulam ya kai yaro wannan hadisi ne shahararre ko su kowa ya haddace wannan sammillah ka ce bismillah idan zaka ci abinci wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika ka ci gabanka kada hannunka ka ci daga abin da yake gabanka kada hannunka ya kai gaban mutane sai ke cewa fa ma zalat tilka ti'mati ba'du tun ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min wannan to ban gushe ba ina kiyaye wannan ga ana akwai tarbiya darasi da zamu koya anan ga iyaye a matsayinka na mahaifi ko a matsayinki na mahaifiya yaro karami idan ya yi abin da ke ba daidai ba a gyara musu kada a ce yaro ne daga baya zai gyara a'a tun yana karami a nuna musu ko wani yana nuna mana wani hadisi yana nuna mana yaranmu duk wani ladabi wanda addinin musulunci yana ya karantar mu karantar da su ladabin zama da mutane ladabin mu'amala ladabin bacci ladabin cin abinci duk wutan wani ladabi wanda musulunci ya karantar to murka nuna musu tun suna ƙanana ga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce yaro ba sai da ya nuna masa kuskurensa ya gyara masa kuma ba dukan sa yi ba ba tsawata masa yi ba dan yaron yayi bai sani bane yaro idan yayi kuskure mataki na farko kiransa za a karantar da shi a ce abin da kai ba daidai ba nan gaba kar ka saki dan bai sani ba an gane to amma yawa daga cikin iyaye da zarar yaro ya wani abu dan me kai haka sai a haukan shi da duka ko da zagi to wannan ba daidai bane to wani hadisi yana nuna cewa musulmi idan mutum zai ci abinci ya ci a gabansa kada hannunsa ya kai a gaban mutane na farko akwai rashin ladabi akwai rashin mutunci akwai rashin sanin ya kamata sannan abu na biyu hannunka ka sa hannu ka ɗebo loma ka sa bakinka kuma ka fitar hannunka ka kai gaban mutane wani zai kyamaci wannan da yatsun da ka sa bakinka ka cire kuma ka je ka kwashe ka ajiye hannunka a gabansa ka doki wata loma wani ba zai magana ba amma zai samu mai damuwa a ransa to akwai cutarwa saboda haka ka ci gabanka wannan shine ladabi malam yake cewa in kana ta'amu jinsan wahid yaushe zaka ci abincinka zaka ci gabanka idan abincin ya zama abu ɗaya ne shinkafa zalla hatsi zalla masara zalla miya iri guda ka ci gabanka dan gaban gaban wannan ma irin abin da yake gabanka shine gabansa abin da yake gabanka shine gaban wasu saboda haka ka ci gabanka wa in kana mukhtalifan idan abinci daban-daban ne a cikin kwano ɗaya fala ba'asa babu laifi an ta jula ya duhu hannunsa ya yawo fi sahbati a cikin akoshi a cikin kwanon abinci don me malaki cewa falidhalika wudi'a baina yadayhi ai dan kaci ne aka aje kwano aka sa abinci daban-daban daban aka sa a cikin kwano aka aje dan me don ku ci ba to bai da kuma ka tsaya a gaban ka fa abin da ke gaban ka kila misali a babban tire ne kamar yadda misali ake wajen biki a sa shinkafa da miya da salat da naman miya da kaza soyayye da irin su a da kisra abubuwan iri-iri wajen kala uku ko hudu kuma babban tire ne misali kai abin da ya zo na gefe-gefe ake ajewa to wani sa'ilin sai ka zauna wajen cin abinci gabanka shinkafa da miya kawai kana kallon kaza yana gaban wani kaza yana gaban wani sai a farka da shinkafa a gane to shi wanda ya kawo tire din nan wanda ya yi biki ɗaurin aure ne ko menene ne an sa shinkafa da kaza da salad da kisire da menene ana so duk wanda ya zauna a gurin nan ya taba kowanne ko ba gaba dan ya faranta maka rai to idan ku aka ce ka tsaya gaban ka kaga ba za ka samu kaci ba to shine malam yake cewa falidhalika wudi'a baina yadayhi ai dan kaci ne aka aje a gaban ka saboda haka idan hannunka ya yawo ya ji dama ya ji hagu ya yi gaba ya yi baya ba laifi bane li ya'kula ma ahabba domin kowa ya ci abin da yake so ai kowa yana da ra'ayi shi yasa aka bambanta ai shi yasa akan bambanta wani kazan kawai zai taba wari misali musamman yanzu da ke akwai cutar diabetes aka wani aka sa shinkafa ba sa wani abu ba ka wani ba zai ci ba amma an sa dan kaza dan salad haka sai wani sai ya dibi salad din loma ɗaya biyu sai ya bari dan yana da diabetes wani kuma idan taba kazar sai ya bari ba zai yi ci me ba shinkafan ba ya akula li ya akula ma ahabba domin kowa ya ci abin da yake so wannan shine adalci na addinin musulunci ba a so ka je ka yi rashin ladabi kuma ba za a takura maka gaba ɗaya ba in abinci iri ɗaya ne ka ci gabanka in abinci iri daban daban daban ne ko idan gabanka ya yi hannunka ya ji gaban wani ba laifi ba ne amma kuma duk da haka yana da kyau mutum ya yi da dattako da himma da himma ka dan taba gabanka kuma ka dan taba can din kare zaman dan kaga kaza a can kawai duk hannunka can kawai yake tafiya baya zuwa ko ina wanda shi ba daidai bane an gane to akwai dalili akan wannan akwai dalili akan wannan hadisin bukhari da muslim hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake cewa inna khayyatan wani tela zaman manzo Allah ba akwai tela da'a rasulullahi li ta'amin sana'ahu yayi abinci a gidansa ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama yana da kyau dan ka farantawa a dan uwanka ko ƴan uwanka rai kawai wata ran kawai ka dafa abinci ka gayyace su a zuwa ci abinci a raha a tafi yana da kyau wannan zai sa kauna da soyayya larabawa suna yin wannan da yawa wani lokaci kawai sai mutum ya samu lokaci ya samu rago ya yanka ya abinci mai kyau ya gaici yan uwa da abokan arziki ya zo a ci abinci a yi raha a tafi amma anan ana yi ko ba a yi ban sani ba eh sai dai wani abu ya faru sai dai wani dalili haka amma har kawai mutum ya sayi rago ya yanka rago ya abinci iri iri ko cin malam da Allah muna ga yace ko a zo a ci abinci kila wasu suna yi amma dai bai shahara ba na sabbi aure baya gama auren bayan an yi walima a masaunawa zai so dai kawai zai shi ma'ai wannan ana yin wannan ne don ya nuna shi ma ya zama magidanci wannan shi ne ko shi ma yanzu ya yi gida a zo a ci abinci a gidansa babu laifi ne abin da nake faɗa hata mutum ko bai yi aure ba al'ada ce sukan yi haka su ko su idan sun yi bako misali idan misali malam walid ya yi bako sai ya gaishe abokansa gefe gefe na yi bako a zuwa ci abinci sai ya dafa ya liyafa a gida zuwa ci abinci saboda girmama bakon laraba suna yin wannan na mutanen shadi ai su ma yi ai laraba ne kamar laraba ne su ma ai suna laraba ai kuma al'adar laraba ne suka dauka duk kana gabas abun yana karuwa kana gabas abun yana karuwa to wannan telan ya gayyaci manzon Allah sallallahu ya abinci ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Anas yake cewa sai na tafi tare da manzon Allah sai kawo shi telan sai kawo gurasa na sha'ir wani abu ne yayi kamar alkama wa maraqan da kuma miya a cikin miyan nan fihi dubba akwai kabewa kuma san Allah yana son kabewa sai ke cewa wa kadi nama busashe nama busashe wanda an dafa shi ra'aitin sai ke cewa sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin kabe wannan a cikin kwanon duk inda kabe wa yake a cikin kwanon nan yana bi yana daukawa yana ci yatatabba'u ad-dubba'a min hawali al-qas'a ba wannan ya nuna cewa ba kabe wanda ke gabansa ne kadai manzo Allah ya ci ba a gabansa ko gaban wani ko gefe kabe wannan manzo Allah yana bi da hannunsa yana ci an gane wannan ya halatta idan abinci daban-daban aka sa a kwano ko a tire aka ajiye to abin da kake so yana gaban wani za ka iya ka mika hannunka ka ɗauka ka ci wannan bai saba wa wa kulmi ma yalika ba wa kulmi ma yalika idan kwanon gaba daya abinci iri daya ne amma idan abinci zama daban-daban wa kulmi ma yalika wa kulmi ma la yalika duk wannan an baka dama ويأكل الرجل مما يليه إن كان الطعام جنسا واحدا وإن كان مختلفا فلا بأس أن تجول يده في الصحفة في الصحفة فلذلك وضع بين يديه ليأكل ما أحب سيما لك تيوى kafin nan wasu malamai suka ce amma misali in kai magidanci ne a gidanka kai ne baba kana ci abinci da yaranka suka ce ba laifi bane hannunka ya yawo a cikin kwano domin ba ba lazimi bane ba dole bane kai ka kiyaye ladabin abinci tare da su amma su dole ne su kiyaye ladabin abinci tare da kai an gane to amma gaskiya wannan akwai abin dubawa me illar wannan kun san me illa wa zai faɗa aha kana yi musu tarbiya ne kai misali yanzu kana ta abinci da yaronka kai kana ka kai hannunka gabansa ka ɗauki abinci sai kuma sai ya kawo hannun shi gabanka ya dau loma ka ce kai ka daina ka ba kyau ya daina sai kuma ka sake zuwa gabansa ka ɗauki abinci a ce su su kiyaye ladabin abinci tare da kai amma kai ba lalle ba ne ka kiyaye ladabin abinci tare da su kaga wannan zama contradiction kenan tufka da warwara kaga baka ba su tarbiya ba ana so ne duk abin da za ka karantar da yaranka a matsayinka na mahaifi ka zamanto me abin koyi abin da kake faɗa musu kai ma kana yi abin da kana hana su kai ma za ka bari wannan ra'ayi na wasu malaman maliki amma gaskiya wannan ba zai wato tsaya ba akan ka'idoji na shari'a ba zai tsaya ba akan ka'idoji na shari'a malaki cewa wala yajuzu baya halatta liman akala ma'a ghairihi ga mutumin da yake ya ci abinci tare da waninsa ko biyu ko uku ko hudu an ya ƙirina ya haɗa ya ɗauka bai na tamratai ne da bino guda biyu na gane da bino ne aka kawo kuna ci da jama'a tokar kana hada bibbiyu kai kana ci dalili akan wannan shine hadisin abdullahi ibn umar wanda imam bukhari da muslim suka rawaito maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibnu umar yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an yaqrina ar-rajul bayna at-tamratayn mutun ya hada tsakanin dabino guda biyu ya hada dabino guda biyu ya dauka jami'an gaba daya hatta yasta'dhina ashabahu sai ya nemi izinin waɗanda suke cin abinci tare suke cin dabino tare a gane kuna cin dabino da wasu kana hada biyu kana ci sai idan ka sanar da su ni ba biyu nake hadawa kun yadda sabar wallahi yunwa nake ji da Allah ko ku bar ni rika hada biyu yunwa nake ji wala tun safe ba abin da nace a ce to ba ba damuwa ko uku magana suka hada to ya wannan babu laifi amma ba ka misali in zama na gurin da duhu in ka san inda inda rana ana gani wani zai maka magana ai ka ce ya haka kuma ya kana haka ne wani wani yayi hakuri wani me wani ba zai hakuri ba idan wani ya haƙuri wani ba zai haƙuri ba to amma gurin misali da duhu kowa yana sa hannu yana cirewa to ka nemi izininsu an gane sai malamai suka yi tafsiri akan wannan sun yi maganganu da yawa amma a takaice a idan kuna cin dabino ko kuma duk abin da yake ɗaɗɗai ake cinsa misali a dabino ko soyayyen nama an yanka ƙanana ko ƙosai ko duk wani abin da yake ɗaɗɗai ake cinsa ne? in su dan wake amma na wake da cokali ake ci a yakan hada yau sai dai ana ci da fork to duk abin za daɗe ake cinsa al'ada daɗe ake cinsa al'ada to kuna ci da wasu hali biyu ne hali na farko idan kun yi tarayya akan wannan tarayyan nan in ma kuɗi kuka hada kuka saya kamar da misali ana samun wannan ku hada kudi wannan kawo naira ɗari wannan kawo naira ɗari ko ɗari biyu aka hada aka hada abinci ana ci ka kun yi tarayya kowa yana da haƙƙi to a wannan yanayi bai halatta ka dauki bibbiyu ba ba tare da sauran sun yadda ba da idan kana cin bibbiyu wasu ɗaiɗai suke ci ka cuce su kai ka ci goma shi ya ci biyar ko ka ci ashirin shi ya ci ya ci goma sai an gama an tashi sai ce wallahi ni wallahi wallahi ban koshi ba wallahi to a kai ka hada dubu shi bai sani ba ka ka cuci shi an gane ko ku kun yi tarayya wajen hada kudin ku kuka saya ko kuma misali yanzu kun zo kun je gidan wani a matsayin baki kuka sauka sai mai gidan ya kawo muku ya ajiye nama soyayye a cikin kwano kaga yanzu kun yi tarayya gaba daya kai ma bako shi ma bako kana da haƙƙi a ciki yana da haƙƙi a ciki saboda haka bai halatta kana hada bibbiyu kana ci ba ba tare da shi ya sani ka sanar da shi ba ko ne ya muku kyauta kuna zaune wani ya muku ya kawo muku sadaka kuna zaune ci malam ga abincin nan ku ci malam ga wannan abin ku ci to kun yi tarayya a ciki saboda haka daidai in dai ba dan babu mutunci ku tsaya kuna rabawa kai ga naka biyar kamar da almajirai suke yara ƙanana ko ko ko ko nama ne ko rabawa ake yi a lissafa dai biyu uku ga naka dai biyu uku ga naka a matsayin ku dan manya ba zai dace ba ba mutunci saboda haka suka hada ana ci to amma idan an fara ci kada wani ya cuci wani an gane to idan an yi tarayya to bai halatta ba daya wani daga cikin ku yana hada bibiyu sai idan sauran sun bashi izini malamai suka ce imma ya tambaye su ya ce ni fa bibiyu nake hadawa su ce babu damuwa ko kuma su ga yana hada bibiyu su nuna rashin damuwansu ba su damu da abin ba kaga sun bashi izini imma su bashi izini da harshen su ba damuwa ko kuma a aikace su nuna masa babu damuwa an fahimta hali na biyu idan ya zama na kai ne mai abincin kamar ka da ka soya nama a gidanka ka gayyaci abokanka yanzu kai abincin naka ne kai falala kayan musu shin ya halatta ka hada bibiyu tunda kai ne mai abincin wasu malamai suka ce babu damu ai kai ne mai abincin ba ai tarayya a ciki ba ko kai ne magidanci a gida kai ne ma kake cefanen gidan gaba daya ana suka ce babu damuwa idan kai ne kake ciyar da su kai ka shirya abincin amma nan ma ibnu rushd yake cewa wato fala yaqrin ar-rajulu duna ashabihi al-muwakilina lahu wato bai dace ba mutum ya hada abubuwan da daddai ake cin su ya hada bibbiyu yana ci tare da waɗanda suke cin abinci tare da shi wato wa in kana huwa allazi at'amahu ko shine ya ciyar da su to wannan bai dace ba akwai rashin girmamawa akwai rashin mutunci a ciki an fahimta idan kun yi tarayya wannan haramun ne ga hada bibbiyu sai idan me sun yadda amma idan ba ku tarayya ba nan ma abin da ya fi me kada ka hada a bibbiyu wannan ya fi wato daraja duk wannan kamar yadda ga su muka karanta wasaqil qawmi akhiruhum shurba mutum kada kada ya so kansa fiye da sauran jama'a kada ka so kanka fiye da sauran ƴan uwanka musulmi kai da su duk ɗaya ne kuma wannan alama ne wato na wato rashin mutunci rashin ladabi rashin sanin wato rashin sanin ya kamata ka zamanto kuma akwai adalci a ciki hatta wajen cin abinci ba a so ka cuci ɗan uwanka musulmi hatta wajen cin abinci maza Allah ma dabino ya ci dabino ya ci kada hada dabino bibbiyu kana ci saura ba su sani ba kana cutar su ko kosai ko wani abu hatta abinci in kuna ci ma to musulunci baya so ka cuci wani wata wani addinin ya wuce tunanin dan adam ya wuce tunanin dan adam inda ana karanta shi ana fahimtansa kuma ana aiki da shi wallahi a duniya babu wanda ma babu wata al'umma da sun isa su taka inda musulmi suka taka wallahi ba su isa ba inda abinda musulunci yake faɗan na adalci na mu'amala na kiyaye haƙƙin don onkan musulmi a kowane abu wallahi babu wata al'umma babu wata ƙasa da za su iya su taka inda musulmi suka taka har yanzu ma da turawa da suka wuce gabanmu me kai su ga wannan matsayin ne adalci ne ai alal akalla a tsakaninsu suna kamantawa duk da cewa idan ya zama mu'amala tsakaninsu da musulmi a matsayin ƙasashe ana mu ana mana makirci ba sa so ci gabanmu amma a suya suya tsakaninsu ba sun aje ka'idoji na tafiyar da mulki duk wani shugaba da zai zo akan wannan tsarin zai tafi ka zama shugaban jami'a ko shugaban kamfani ko shugaban makaranta akwai ka'idoji akan wanda za ka tafi to shafi al'amuran su kullum suna me suna ci gaba kamar da malamai suka ce kwanakin baya na faɗa ko ƙasa ko kafara ce idan suna adalci za su dauki lokaci mai tsawo ba su rushe ba ƙasa ko musulma ce idan suna zalunci babu inda za su je babu inda za su je imma su rushe gaba daya ba gaba daya su zama da babu ko ya zama na ba su rushe ba amma kamar sun rushe ne suna nan ana ganin su amma kamar me kamar sun rushe ne yanzu misali kamar rayuwar mata Najeriya a yau me me daji a Najeriya a yau kisa ko ina kuma musulmi ne yake kashe musulmi tsofaffi a kashe su mata a kashe su yara ƙanana a kashe su ba gaira ba dalili kaga duk tushen abin kaduwa rashin adalci ne rashin adalci ne to musulunci ba san wannan duk motsinka duk abin da za ka yi ka zama to adili kana kiyaye haƙƙi haƙƙi na tsamonka musulmi amma babu abin da muke ganin damansa ba mu doke shi a bakin komai ba kamar magana haƙƙi mutum yana kiyaye sallah yana azumin litinin da hamis yana kiyamun laili yana karanta alkur'ani amma haƙƙi haƙƙi kaɗan ne za ka samu masu azumin litinin da hamis guda dubu ba sa fashi amma cikin dubun na idan ka zo ka sa su gaba wajen magana haƙƙi da ƙyar ka samu nawa ashirin? to ashe duk wanda yana nuna cewa mu kanmu mun san kanmu ba wanda ya ci ɗari mako? akwai wanda ya ci ɗari? babu wani goma wani ashirin mun yadda mun san babu gina mun san babu haƙƙi to Allah ya kiyaye shi ne ke cewa wala ya juzu baya halatta liman akala ma ghairihi ga wanda ya ci ya ci ta tare da waninsa an ya karina ya hada baina tamratayn ya hada dabino guda biyu an gane to ga wannan shine abin da nasi ya zo a kansa tamratai ne to amma shin abin ya tsaya kan dabino ne kawai a'a duk abin da yake daddai ake cin sa ya shiga to shine sai malam ya ƙara wala tinataini tin shine baure ku wa tine wa zaitun baure ake cewa ku yawa ko baure ko misali kamar irin duk abin da yake ko gida duk abin da yake daddai ake cin sa al'adance yace wa nahwi zalika da kuma kamancin haka duk abin da yake ka'ida daddai ake cin sa to bai kamata mutum ya hada guda biyu ba idan yana son abinci yana cin wannan abin tare da waninsa ga wannan abin da ke ana cin sa daɗe kenan to ya kuma magana abinci ba wanda ke loma ake ɗaukawa ba daɗe ake ci ba shin shi ma akwai ka'ida ko babu ka'ida nan ma akwai ka'ida malamai suka ce idan kana cin abinci tare da jama'a shi ma za a duba in kun yi tarayya da su malam yana ɗari ɗari kun je gurin mai tuwo ko biyar an samu ku tuwo naira ɗari biyar tuwon na aiba ba zai a ce za a ce ɗaya ba ku loma ake ɗaukawa amma loman nan mutum zai iya yawanko ya yawanko mai ƙaton loma mutum zai iya yawanko ƙaramin loma kuma kun yi tarayya wajen abincin nan kai ma naira ɗari wancan ma naira ɗari ko kuma kun so kun ji gidan wani a matsayin baki aka muku abinci duk kuna jin yunwa a matsayin ku na baki abinci da aka kawo muku kun yi tarayya a ciki ko ne ba ku kyauta kun yi tarayya a ciki to na malamai suka ce dole ya lura da irin sauran irin yadda suke ɗaukan loma haka ibn rushd ya kawo cikin muqaddimatul mumahidat da ibn al-hajib cikin jami'ul ummahat da sauran malamai yace ka lura irin yadda suke dokan loma kar misali wasu su misali ya su uku suke sa ba kai kuma ka yanko kana haka kana haka tukuna ka sa baki dai da kasan loma ta girma sai mutum ya shirya ya hada shi ya gyara shi tukuna ka mun ya sa baki in ba ka ba zai shiga ba an gane to shine malaki cewa malamai suka ce ka lura irin da suke yanko loma in ƙanana suke ɗaukawa to sai maka ɗauki ƙanana suka ce ko da ba al'adar ka bane kana ɗaukan loma ƙanana in ka saba a gidanka kana cin abinci yankowa kake da kyau karka ce dama ai ban saba da ƙananan loma ba a'a yanzu magana haƙƙi ake yi ka bar al'adarka ka yanko ƙanana kamar yadda su ma suke yanko ƙanana ɗaf ba su yi ba ku? ɗan najeriya da haƙƙi ɗan najeriya da haƙƙi sai allah allah zai kusa ya gyara amma ka ba kyau to hakan wajen loma abu na biyu suka ce wajen saurin ma haka kare zama na kafin su su yanko loma guda ɗaya kai ka yanko guda uku to ka cuce su karka lura da suke karka sauri kana yankowa kasa ko da kana ɗaukun ƙanana kafin su ɗauki loma ƙarama ɗaya kai ka ɗauki ƙanana guda uku ka ka cuce su haka na ta wajen sa hannu kada kai sauri an gane duk magana mai ake yi magana adalci magana adalci tsakani da Allah wani addini ne wani constitution ne wanda ya yi maka wannan bayani za ka samu ina lauyoyi constitution na Najeriya akwai wannan bayani eh constitution na Ingila za ka samu wannan bayani bayan da za ka samu sai addinin musulunci human rights da suke faɗan nan human rights da musulunci ya tsara in ka kwatanta da nasu nasu ai wasa ne bai kai ma wasa ba to amma me matsala na musulunci ba mu karanta ba ko mun karanta wato ba ma aiki da shi to Allah gane da mu malai ke cewa wa yukrahu al-aklu min a'la as-sari wa innama yu'kalu min jawanibihi wa asfalihi wa yukrahu an karhanta anki al-aklu ci min a'la as-sari a ci saman sari sari shine gurasa idan aka yanka shi kanana aka jika shi da miya ko madara shine sari gurasa ne za a yi kamar biredi an san gurasa ai ko kamar biredi za a yanka shi kanana a cikin kwano sai a zuba masa ruwa ko madara ko miya sai wannan a kira shi me sari an gane ko sarif din ko kuma duk wani nau'i na abinci kamar tuwo a cikin kwano kuma yana da tudu aiko musamman tsakiyar yana da tudu shine a alalin to shine ma yake cewa wa yukrahu an ki makruhin al-aklu ati min a'la sari a saman sari kurasa wanda aka yayyanka kanana aka jika shi aka zuba masa miya ko madara ko ruwa haka nan tuwo ma to ta ina za a ci wa inna ma yu'kulu za a ci ne min jawanibihi gefen wannan abinci wa asfalihi da kasansa saboda an sa misali ko shinkafa aka sa in yayi tudu aka sa da yawa yayi tudu to kar hannunka kai je sama ka fara daga ƙasa gefe ko tuwo an sa cikin kwano yayi tudu tsakiyar yayi yana da yawa to kar ka fara daga sama ka fara cin ƙasa gefe gefe an gane cin sama makruhi ne kai abin da ba a so to malaiki cewa malaika wannan dalili kuma akwai hadisin ibn abbas wanda imam abu dawuda da tirmidhi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku zai ci abinci fala ya'kul min a'la as-safha sahfa min a'la as-sahfati kada ya ci saman abinci daga cikin kwano kada ya ci tsakiya walakin ya akul min asfaliha ya ci kasa kasa dan me manzo Allah ta fa innal barakata tanzilu min a'laha albarka tana soko daga sama tsakiyar ita ce guri mai albarka saboda haka idan kana cin kasa kana cin kasa albarka tana sokowa da me da kadan da kadan albarka tana sama kai kuma kana cin ƙasa da hankali albarka tana sokowa da hankali da hankali to idan ka ci tsakiyar ka kwashi me albarka gaba ɗaya to ya zama babu albarka an fahimci hikimar ka rika ci a gefe gefe ƙasa ƙasa albarka tana sokowa da hankali da hankali har ka ci abincin albarkar ba ta ƙare ba amma kana fara ce kawai hannunka ya ji tsakiya wannan mai hannunsa ya ji tsakiya loma ɗaya biyu uku an gama da tsakiyar to albarkar ta yanke an fahimta kuma yanke ku anil hawa in huwa illa wahyun yu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lafazin Imam Ahmad a cikin Musnad manzo Allah ke cewa kulu fil qas'ati min jawanibiha idan za ku ci abinci a cikin akoshi kwano ku ci gefe-gefe na abincin wala ta akulu min wasatiha kada ku ci tsakiyar wasat da tsakiyar duk abu dai ne wasat da a'ala duk abu dai ne na fa inna albarakata tanzilu fi wasatiha domin albarka tana tsakiyar daga tsakiyar ne take sokowa kadan kadan kasa inda kuke ci to wannan ladabi ne a muhimmin shi ma musulmi ana so ya kiyaye wannan din inda ma'ikul min jawanibihi wa asfalihi sai ma yake cewa wala ba'sa bi ta'amil fuja'ati ma lam yurtasad wa ta'amun nuhbati idza azna fihi sahibuhu وذلك نحو ما ينثر ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان ولا بأس بطعام الفجاءة بلمو واثق قلوا مي طعام الفجاءة wala ba'sa bi ta'amil huja'ati abincin bazata me abincin bazata hmm hmm ba kasafai ake samun sa ba kamar me kenan kamar a tunaninka a wannan garinmu na maiduguri yanzu da me za ka ba da misali wanda ba safai ake samun sa ba dalai ha ba dalai ana samun ba duk wani aure ma ana yin dalai ba dubari yawa me fi amur hujja abincin ba zata abincin ba zata sura minti biyar ko ko mu mu fara wannan sati mai zuwa da wannan matsala ne musa minti nawa yanzu ha ka kama hamsin da nawa hamsin da uku to ina ganin gudan to minti biyu mu suke da tambayoyi yau so sati mai zuwa sai mu fara da wannan dan bayanin yana da tsawo muka fara ba da mu yanki jawabin to a yi ishtihadi me ta'amul mana yace abinci da ba safai ake samun sa ba ya ba da misali misali da ndalai dambu dambu eh dambu ba duk sallan laya ana samu ba duk sanda aka yi sallan laya ba aka yi karago ba ana yin dambu ba da gurasa to inda ba mu karanta ba mu karanta ba sai zuwa sati mai zuwa sai a ji a yi nazari a ji a yi nazari mai ake nufi da ta'amul huja'ati babu laifi da abincin bazata me abincin bazata kaga maluma ba wasa kaga yanzu ka bar wasu abubuwa yanzu karatu da muka yi na sati da ya wuce da wayo da na yau magana cin abinci kawai ba an ba mu aiki ba eh yadda za ka ci abinci ma a musulunci ba aiki ba ne an haɗa ka da aiki a yi ka ci abinci kamar yadda sunna ta ce ka sha ruwa kamar yadda sunna ta ce ai ba karamin aiki ba ne ba karamin aiki ba ne to Allah samu dace abin da muka faɗa zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba ɗaya abin da muka faɗa ya kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani abinda muka sani na gaskiya Allah ba mu iko aiki da shi Allah ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk